بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin talata sha ɗaya ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da lissafin 23 ga watan februari shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na goma sha uku cikin jiran giyar darussa daga littafin ashiratul nisa walafar al'imamul hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali an-nasa'i rahmatullahi alayhi al-imam an-nasa'i ya rasu ne shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafin ishratun nisa'i al-imam an-nasa'i ya rubuta shi ne domin karantar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da rayuwar gidan aure da alakar wato iyalai a wancan darasi da ya gabata mun fara karanta dogon hadisi da aka fi sani da suna wato hadithul ifk wanda yake ba da tarihin abinda aka yi wa sayyidata na aisha na sharri da kazafi cewa wai an kama ta da lalata Allah subhanahu ta'ala ya dauki ɗawainiyar barantar da ita bayan kusan wata guda ana kikikaka akan wannan matsala za mu tashi a daidai inda yake cewa da take cewa إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول بما تيكم ثم ينصرف فذلك يريبني يعني مكا بيغو tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a wannan karan da idan ban da lafiya yakan yi ta nan nan da ni a wannan karan sai ya zama yakan tsaya ne kawai ya ce ya jikin nata kuma yansarifu sai kuma ya juya ya tafi fadhalika yaribuni tace wannan yana sa mini raibi yana sa mini kokonto a cikin zuciyata wala ash'uru bisharri amma dai ban san bala'in da ake ciki ba hatta kharajtu har wata rana na fita hina naqihtu a lokacin da naji sauki shine ma'anar naqihtu idan mutum ya samu warkewa daga rashin lafiya shine wato abin nan ya tashi daga rashin lafiya fa kharajat ma'i ummu mistah sai mahaifiyar mistahu ta fita tare da ni qibal al masani zuwa wato al masani al manasi jam'u mansa wanda shine wato as-sa'id al afyah wuri mai fadi haka wanda babu gine-gine kaman bayan gari haka ko kufai kuma kamantan shi wanda yake yana da fadi wa kanat mutabarrazana nan wannan wurin wannan farfajiya mai faɗi shine wurin kewayawar mu hukunna la nakhruju illa laylan ila laylin mun kasance mu mata ba ma fita mu je biyan bukata daga dare sai dare wadhalika qabla an tuttakhadha al-kunufu qariban min buyutina wannan ya faru kafin a fara yin wato ban ɗakuna kusa da gidaje kusa da ɗakuna yadda aka yi a cikin gida misali wa amruna amrul arabil ula ko al'uwal da ana karanta wa amruna mu al'adanmu game da al'amarin banɗaki ya kasance amrul arabi irin al'adar larabawa al'ula al'ada ta can farko ko kuma amrul arabi al'uwal al'adar larabawan farko ko ya zama tamyizi ne ga su larabawa ko kuma ga ita al'adar in aka ce amrul arabi al'ula ay adatul arabil ula ko kuma amrul arabil uwal al'adar larabawa na dacan larabawan dacan ba sa yin banɗaki a cikin gidajensu kamar yadda aka sha faɗe kamar yadda yake sanane a tarihi sai dai a bayan gari ba jeji kamar yadda har yanzu akwai ƙauyuka aryaf ƙauyuka waɗanda ba birane ba za ki ga suna da irin wannan al'ada har yanzu ba ko'ina ba ne ake yin banɗaki a cikin gida hasali ma al'adun ire-iren wannan mutanen suna kallon yin banɗaki a cikin gida a matsayin ƙazanta ne kamar da ta faɗa wa kunna na ta'azzabil kunufi an nattakhidaha inda buyutina tace mu muna ganin kyama abin cutarwa ne a ce ga daki kuma ga toilet kuma mu kuma yanzu gayu ne yanzu an daina yi ma ga daki ga toilet sai dai toilet din a cikin dakin ba ma wai suna kusa da kusa yadda ake yi shekarun baya ba yanzu ai sai dai a cikin daki ba wanda ya san toilet din kamar sai wanda ya shiga dakin ka to wannan kazantar su ba sai daidaita ba wataƙila saboda a lokacin su ban daki wato bai da irin karama da yake da yanzu yanzu ban daki wani wuri ne mai karama wanda sai an shirya mishi sai an mai gini na musamman an sumunce shi an sa mishi irin wannan abuwa da ake makalkalawa da ake ce ma tiles a makalkala a yi fenti a sa ruwa da tukwane da tangaraye iri-iri wani ma ba kauye ma in ya shiga ma zai iya sa kofi ya ɗibi ruwan abin da ma ya sha bai sani ba ya ɗauka ma wata randa ce ta yan gayu a shi matsuguni ne ko wa kuma kullum yana cikin kanshi baya yin abin nan to watakila saboda ba sa yin irin wannan in muka tana irin bayukan da ake a ƙasar nan da su masa da wannan cutarwa idan rana ta yi za a ji wari idan ya cika zai hana zama wurin kyankyasaye za su fara yawo a cikin gidajen to kinga wannan shine na ta'azza din to irin wannan toilet din ba sa yin shi kwata-kwata sai dai su fita bayan gari su biya bukatunsu to da haka sai zama maza suna iya zuwa da rana mata kuma sai dare in dare ya wuce kuma sai wani daren duk wata bukata da ke da sai wani daren yayi haka suke watakila saboda kuma garuruwan ba su da irin wannan yawan da gari ke da shi a yanzu har yanzu ne za mu sake kwantawa da ƙauye idan ƙauye ne da ka fita tafiya ɗaya biyu uku rame ta hajjarin za ka je bayan gari amma yanzu a irin birane waɗanda muke rayuwa a ciki wani ma bai san ina ne bayan garin birnin da yake Allah shi kyauta to shi tana ta bada wannan bayanin ne akan me yasa suka fita tare fantalaqtu ana wa ummu mistahin qibala baiti hina faragna min sha'rina bayan da muka je muka biya bukatun mu zamu dawo gida sai muka taho da ni da mahaifiyar misbah din nan muka taho muka nufo gidajen mu fa atharat ummu mistahin fi mirdiha sai umma mistin ta samu kaman a harɗewa ba a ce kenan ko ta yi tuntuɓe da bargon da take lallaba da shi mirt shine mayafi mai kauri mutuna cewa mun ji a baya cewa wannan hadisan ta faru ne bayan hijabi to a zahiri ta saka wani hijabi babba tana tafiya sai ya harɗe mata kafa ta kusa faɗuwa to da ta samu wannan matsala sai ta ce take cewa ta isa mistahu mistahu ya shiga uku Allah ya tsine mishi albarka ɗanta ɗan ba kenan fa qultu laha sai ni Aisha sai na ce mata bi isa maƙulti Allah wadaran wannan magana take a tasubina rajulan shahida badara ya kike zagin mutumin da ya je badar wato yanzu ba ma tana mata fada akan ya kike tsinewa danki albarka ba wannan yanzu wani mutumi ne da ke wata daraja ta musamman shine ya je badar Allah subhanahu ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu labarin cewa dukkan mutanen badar ya gafarta musu annabi yake cewa mutanen badar Allah ya ce ku aikata abin da ku ga dama faqad ghafartu lakum kamar yadda yake a cikin hadisi na kisa khatib hatib ibn abi balta to kenan wannan yana nuni zuwa ga mutane ana kaddara su ne da asalin muhimmancin su ba da alakar kai da su ba yanzu ita danta ne danta ne amma tunda badari ne yanzu Aisha tana mata tankiya akan ba za ta mu'amalance shi a matsayin ɗa ba a ta mu'amalance shi a matsayin wani babban mutum mana idan kina da ɗa ya yi aure to gina da ce mashi kuma sunan da ke kiran shi a gaban yayin shi karki aika yayin shi ku ce ku je ku kira mun habibu a sai ki ce ku kira mun babanku domin su a gunsu baba ne ke ma sai ki sauka daga wannan matsayin naki ki bashi matsayin da Allah ya bashi ko kuma irin yadda al'adar mu misali idan aka taso tare in wani ya zama babba to duk abokan shi suke da cewa ya girma suke da cewa yanzu wannan shugaba ne ko gwamna ne ko malami ne ko sarki ne ko wani jagora ne sai su dinga ganin har yanzu ba su wannan abokin su ne da suka sani hawa ba dan liti bane kawai wance ce fa irin ba tare nan muka islamiya da ita ba ya kamata ki bata daraja da Allah ya bata to shine Aisha take mata tankiya anan cewa Allah wadaran abin da kika faɗa ya za ki zagi mutumin da ya je badar ƙultu ƙalat sai ta ce ai hanta cewa kamar tana cewa o ‘yan nan Allah sarki ‘yan nan ba ki sa abin da kike ba ke dai akwai sakariya hantahu ana kanta shi da hanta ana karanta kuma da hana a mishi fataha biyu asalin shi hanatun ne sai a kara mishi alif da ha'us sakat kinaya ne akan duk wani abu da ba a so a faɗe shi da sunan shi duk abin da ba a so a faɗe shi da sunan shi sai a ɓoye da hanatun hana kamar yadda bawa shi ne cewa abu abu bai ki faɗa ya ce kaza ce wani abu ne ko abu kaza mai kun ya ce ya faɗi sunan yanka na abin sai ya faɗi kalmar abu to ita ce wannan da larabci hana awalam tasma'i ma qala ce amma ke baki da hankali Aisha yanzu misdahun kike karewa ke baki san abin da yake faɗi ba akan ki qultu wa ma qala nace mata to wai me yake faɗi ne fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifki shikenan wannan mata ta zayyana mata kinji kinji kinji kinji kinji irin zayyanawa da ba za a taba ji ba sai a bakin mace yan wata domin namiji ba zai yi wannan surutun ba ko ce mata kin ji kin ji ke yanzu ba ki ji kaza ba ai an ce kaza ma an ce kin yi kaza ma kaza kaza kaza ta ce fasdattu maradan ala maradi sai na ji ciwo ya ƙara akan ciwo na da nake yi na gaskiya falan ma rajatu ila baiti dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thumma qala da na dawo cikin gidana cikin ɗaki na sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya ce mini kaifa tikum yaya dai jikin naki faƙultu lahu sai na ce mashi idan li an atiya a bawayya ina so zan je gidanmu ka bani izini ma'ana ko da an yi faɗa an yi rigima kar ki fita kawai ba sai da za ki je ki ce zan tafi wuri kaza ina neman izini an baki izini ki je in ba baki ba ki jira sai an baki izini wata daga ko daga wani waje daga gidan bikin ta jo labarin mijinta ya wani abu wanda ba ta so ko wanda bai kyauta ba kawai daga tana tawa a taɓa ta tafi abinta sai dai ta neman ta to ba daidai ba ne sai ki sanar da shi to zan je gidanmu kuma wannan yana nuni zuwa ga duk sanda wani abu ya rikice wa mace to ta koma wurin iyayenta to yana da kyau ta je gun iyayenta dan a tattauna a san mafita kar ki tafi gun wata kawa ko gun wani boka ko gun wata mai ziga mutane ko ki fara posting a Facebook yana cewa a boye identity dinki ga labarin ki ko mun gane wa ana uridu an astayqina al-khabara min qibalihima ta ce na tafi gida ne don in je in ji gaskiyar wannan labari daga gare ni wato wannan yana nuni zuwa ga idan ka ji labari wanda yake mai tsauri to kar ka tsaya akan isnadi guda ɗaya ko da ya inganta akwai bukata a nemo mishi muta ba ba ta kare ta wacce matar ba amma tana bukatan ta ji zancen ta wani bangare fa adina li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai ya bada izini to kuma yana nuni zuwa ga cewa idan ana irin wannan rigima baka cewa kai kuma namiji wallahi ba inda zaki je to baka nemi sulhu ba kenan ya kamata ka bar ta je gun waɗanda za su san mata da uns za su zama mata wato za su sauƙaƙa mata bakin cikin za ta ji ta a cikin kariya cikin danginta waɗanda bisa al'ada dole za su neman mata mafita fa qultu lahu sai ce sai ce fa adina li rasulullahi sallama faji'tu abawayya sai na tafi gun iyayena na tafi gidanmu fa qultu li ummi ta fara tambayar mahaifiyata na ce ya ummata ta ce mata mamana ma za ya ta haddasun nasu wai mai mutane suke faɗi ne ƙalat ta ce ya bunayyata ke yaddiyata hauwi ne alaiki ki ɗauka da sauƙi wannan shine ɗabi'ar dattawa komin girman bala'i sai ki nuna ai abu ne mai sauƙi ba da irin iyaye ne waɗanda suke wato yan bariki to zai ta fara zage-zage ai wallahi yanzu ma na kira wani lauya na ce zo ya shiga magana wallahi ba za mu kyale ba an yi kaza kaza kaza dama ta fara sai ta sai ta yarinyar daukar dini ko mun gane amma ke da tijuwa sai ki mata nasiha sai ki nuna mata abin ba wani abu bane ki dan sauƙaƙa mata bala'in da take ciki fa wallahi laqallama kanat imra'atun qattu wadi'atun inda rajulin yuhibbuha laha dara'iru illa kasarna alaiha ce ki dauka da sauki yata na rantse miki da Allah ai babu wata mace wabi'a bi ma'ana jamila hasna kyakkyawa a wata riwaya ta muslim imra'atun qattu hadiyya mace wacce take yar lele wacce samu shiga a gumuji wacce take yar mowar miji wadda ake ji da ita inda rajulin tana gun mijinta yuhibbuha kuma yana kaunata laha dara'iu ya zama kuma tana da kishiyoyi illa kasarna alaiha wallahi ba za su kyale ta ba dole sai sun yawaita mata makirci iri daban-daban yanzu wani yana nuni zuwa ga wato da dana al'amari ne ganin kishiya a matsayin wani masdaru qalaq cewa kishiya to wata wata jahannama ce mai zaman kanta ma'ana kin ga ai abin da ya faru aslan babu ruwan kishiyoyin babu wata ta kulla a ciki ko amma me yasa aka fara kawo su tunanin cewa ai suna da hannu a ciki saboda dama akwai takun saka an sani sannan kuma saboda ɗabi'ar ya mace to duk abin da ya faru da ita to za ta za ta daura laifin ne akan kishiyarta wata ma kan kanwarta wata ma kan uwan mijinta duk waɗannan kishiyoyi ne a gun ya mace da matar kanin mijin da matar wan mijin da matar uban mijin da uwan mijin duka ko da ba ta da asalin kishiya to waɗannan ma a matsayin kishiyoyi suke ma'ana a irin wannan lokacin inda babu kishiyoyin za a ce sharin uwan miji ne ko kuma ƴan uwan miji ne ai haka suke ko mun gane dole za a nemi wata mace da take kusa da mijin da za a ga cewa ita ce ta ja abin ya faru wacce aka saka za ta ce uwan miji ce ba ta son ta ƴan uwan miji ne suka takura mata kishiya ce ta mata asiri ba dole bane ya zama haka ina fata mun gane wannan amma shine abin da ke fara zuwa cikin tunanin sannan ta faɗi wannan magana don ta sauƙaƙa mata wannan damuwar cewa dama ai dole ki tsammanci haka Allah ya baki kyau Allah ya baki hankali Allah ya baki miji kuma kina da kishiyoyi mijin nan yana son ki dole ki tunanin zaki biya wani farashi daga cikin farashin da zaki biya shine za a miki sharri za a miki kage za a kulla miki kutun gwila tana so ta rage mata ƙarfin damuwar faƙultu subhanallahi na ce o tsarki ya tabbata ga Allah ma'ana ta yi salati ta sanar da Ubangiji awala ta haddasa nasu bi haza ta ce yanzu nan wannan shine abin da mutane suke faɗi a garin nan a kaina fa bakaitu tilkan lailata hatta asbatu la yarqauli dam'un ta ce nai kuka nai kuka tsawon wannan dare har na wayi gari la yarqauli dam'un hawaye na bai tsaya ba har gari ya waye wala aktahilu bi nawmin kuma ban yi bacci ba kun tuna maganar makaranta a baya yanzu wannan gammu ne naka ta kasa bacci na baya kuma hammu damuwar me zai faru wannan kuma damuwa akan abin da ya riga ya faru ta haddasa bihin nasu da ta ce ta kasa bacci a wannan daren wala aktahilu bi nawmin bana iya rintsa ido na da bacci thumma asbahtu abki fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ali ibn abi talib haka na wayi gari na kwana dare ina kuka ina kuka na wayi gari ina kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ali dan abu talib wa usama ibn zaid ya kira usama dan zaid dan ya nemi shawarar su to anan zamu zo mu ji mun ga makaranta hadisin zamu ji fawaid da yawa daga cikin shi insha Allah amma muna fadan wasu kar mu zo mu manta su ko mu wuce ta kansu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kira wasu mutane don ya nemi shawararsu a sauran al'amuran da suka shafi siyasar gwamnatin manzala sallallahu alaihi wasallama harka addini harka wa'azi yakan yi shawara da dattawan nan ne sa'o bakar su umar su uthman to amma yanzu wannan magana cikin gida ce da ka zai yi shawara farko tukunar da mutanen cikin gidan jiba matsayin aliyu a gurin shi dan uwansa ne na jini kuma a gidan yake haka usama ta dan zaid a gidan yake kuma manzala sallallahu alaihi wasallama yana kaunarsa har ma ana masa take da ƙauna ɗan ƙauna abin ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan gidan abin ƙaunarsa shi sai ya kira su duk da karancin shekarunsu wannan yana nuni zuwa ga zaka iya neman shawara a gun na ƙasa da kai a gun kaninka a gun kaninki a gun almajirin gidanki ma idan abin ya shafa abin da ake ganin zai iya bada shawara yanzu wannan ana tsammanin tunda a cikin gidan suke za su iya yin bayani game da halayenta da ɗabi'arta to wannan kuma yana nuni zuwa ga tasirin halin da aka sanka da shi a baya wajen hukuncen-hukuncen da mutane za su maka idan halinka na kirki ne naka tume ka da wani abu na banza mutane za su ce a'a ba halin shi bane idan halinka na banza ne aka ce kai wani abu na kirki mutane za su ce anya kuwa ba irin halin wani bane wato mutane suna daukan abin da suka sani na khalfiya na taqalid da kuma akhlaq ɗinka ya zama dalilin da za su maka hukunci akan abin da kake daidai ne ko ba daidai ba da aka sai mutum ya zaɓi wanda zai yi in yana so a dinga mashi shaida ta kirki to ya zaɓi halin kirki a irin haka ne ko da ya yi abin banza mutane za su ba shi uzuri ko da an tume shi da abin banza mutane za su ce ƙarya ne in ya zaɓi halin banza ko ya abin kirki ba za a gazgata ba to da yana so ya ji daga waɗanda suke yan cikin gida sun san ta suna ganin ta kullum za su iya yin hukunci akan ɗabi'arta hina istal basal wahayu lokacin da wahayi ya tsaya wata guda fi firaki ahli a a a istashiruhuma fi firaki ahli yana neman shawararsa akan ko dai ya rabu da ainihin wato iyalansa din ko ko ya sake ta ne ya zai yi ne fa ma usamatu fa ashara ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil ladhi ya'lamu min bara'ati ahli sayyidina usamatu dan zaid Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawara kan cewa shi dai ya san wannan mata ya san ta bari iya ce tsarkakakkiya ce tsararriya ce bai santa da wani abu na banza ba wa billazi ya'lamu lahum fi nafsihi ya kuma faɗa mashi abin da ya sani game da iyalan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama game da al'amarin rayuwarsu. Faƙala Usamatu, sai Usama ya ce, Ahaluk, wala na'alamu illa khaira, ana karanta ahaluka ko ahalaka, an karanta ahalu bin raf'i sai zama hum ahaluk, ai iyalanka ne, lafazin ahalu yana zuwa lafazi ne jam'i amma ya ɗauka ma'anar mufradi, da aka aka sa mashi damirul jam'i itibarul lafzi ne hum me ko a ce hiya ahluk sai a ce hum ahluk bi itibarul lafz ai iyalin kace ma ka saka nasba sai zama ma'anar shi amsik alayka ahlak igra kenan ahlak ai amsik ahlak kai riko da matakka wala na'lamu illa khaira mu su usama wala ba mu san komai ba game da ita sai alheri ba mu san komai game da ita ba mu dai kam sai alheri na fata muna ganewa sai ya ci gaba da cewa malam ya ci gaba da cewa a cikin wannan hadisi da muke jin shi tiryan tiryan ya ce wa amma aliyun sayyidina ali radiyallahu anhu fa qala ya rasulullah lam yudayyiq Allah alayka yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ubangijinka bai kuntata maka ba wan nisa'u siwaha kathir akwai mata da yawa bayan ita wasalil jariyata tasduqka amma an kana neman ƙarin bayani tambayi yarinyar da ke mata aiki yar aikinta sai na da shi sai ya kalli ya tausaya wa kuncin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da damuwar da yake a ciki baya so ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin damuwa sai ga a tunanin shi hanya mafi sauki ta wannan fitina shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallame ta in ba ta matsayin a gidan shi kaga magana ta kare a tunanin shi kenan sannan kuma ai akwai mata da yawa waɗanda suke da irin nasabarta da irin kyakkyawar halittarta ko basirarta ko karancin shekarunta kuma iyayensu suna Allah Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so a bashi haka sai sake daukan wata ya aura sai na da shi haka ya kalli matsala yace kuma kana son jin karin bayani ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka tambayi wannan yarinya da ke aiki a ɗakinta to mu kiyaye wannan kun ga yanzu an ce aljariya aka ce salil jariya fada a rasulullah sallallahu alaihi wasallama barirata aka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira barira to wannan yanzu da aka ce barira akwai maganganu akai ya ɗaya daga cikin masail guda uku ko hudu wanda suke wato akwai sarƙaƙiya game da wannan hadisin haka ce barira abinda zai fara zuwa cikin kwakwalwar mai karatu shine wannan mata wacce aisha ta yanta ta har aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal wala'u liman a'taqa kamar yadda mai yake cewa fi barirata thalathu sunan akwai sunna uku game da barira wacce aka bata kyautar nama so dai aka bata sadakar nama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a matsayin kyauta hiya laki sadaka wala na hadiya wacce kuma iyayen gidanta suka ce za su yanta ta amma fa suke da wala'i annabi yayi wa'azi yace innamal wala'u liman ataqa sannan wa khuyrat fi zawjiha akwai mijinta mughif wanda bayan an yanta ta da suna aure dukan su bayi ne sai ta ce ba ta aure shi ba kuma a matsayinta na ƴa yanzu tana da ƴancin ta ki zama da bawa yayi ta binta cikin garin Madina yana kuka yana bata hakuri matan nan take kasa kasa take har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaji damuwa yaji tausayi yace haba barira ki tausaya wa mugisu mana tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin shawara kake bani ko umarni annabi yace inna ma ana ashfa ina nema mushi ceto ne bil mu'mina ra'ufur rahim tace to ba zan yi ba manzo Allah manzo Allah ya kyale ta haka haka ya hakura shi wannan mugi so cuta ne hakuri ko magani ne inji bawo shi ko to wannan matai za ta fara zuwa cikin zuciya to abin da yake anan mushkila ita ce kissar ‘yan tata da zamanta a gidan Aisha ta faru da, sakin da ta yi cewa ta mijinta ta faru ne bi mahdari al-Abbas radiyallahu anhu Abbas baffan manzala sallallahu alaihi wasallama domin a cikin hadisin annabi yana ce ma Abbas ya Abbasu ala ta'jabu min bughdi barirata mughithan wa hubbi mughithan li barira yanzu Abbas baka mamakin yanda barira take kin mughithu shi kuma yake kaunarta baka jin mamaki san maso wani koshin wahala kun ga ya nuna mugi sorry wannan kisa ta faru bai mahadaril abbas to abbas kuma sanda ake wannan abin a shekara ta biyar ko ta shida bai musulunta ba sai bayan fathu makka ya musulunta da haka ba zai yi a ce wannan bariran nan ba ce da haka sai bulka mai ke cewa haza wahamun minar riwat a cikin gadul ma'ad kenan ibn hajjin sai ce a ba za a yi saurin cewa wahami ba ne domin ka ce wahami ne sai ka nemi mai riwayar da zaka kalawa wannan kalalliyar kuma Allah liba ba a gawa za a kalamawa ba ciki da haka akwai fassara ɗayan uku da za a ɗauka ko dai ya zam wannan wata yarinya ce ita ma da ta yi aiki a gidansu Aisha gidan manzo Allah sallallahu alaihi sunanta irin sunan waccan yarinya Barira na ɗaya kenan ko kuma ya zama cewa ita waccan bariran ne amma lokacin iyayen gidanta suna ba Aisha ita ne tana mata aiki watakila tana sallamata ba wai ta riga ta yanta ta tana zaune a ɗakin ta matsayin maularta bane ta yi ita din ce amma kafin a yanta ta ko mun gani na uku ko kuma ya zama da gaske ne lalle akwai wani wahami ce to amma ba a kirkiran wahami a danganta ma masu riwaya sikatu sai an san ina za a makala shi da haka sai da ɗauki wacce ɗaya daga cikin fasarorin nan wallahu alam ibn hajirin ya tattauna akan wannan a cikin fatul bari zance mai tsayi na ɗaya kenan zamu ji wani iskalin anan gaba kaɗan wa qala sai ya ce ai bariratu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ke barira hal ra'aiti min shay'in yuribiki yaribuki a ɗabi'a aisha kin taɓa ganin wani abu da hakiki ko kwanto akan gaskiyarta da amanata da tsarkinta قالت والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها قط أمرا أغمس أغمسه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله تجي والله نيدي يا منزع الله صلى الله عليه وسلم iya zamana da matarka din nan ban taba ganin wani abu aghmisuhu wanda zan ainihin wato zan kishi zan kau da shi zan gabata kyauta ba aksara min annaha jariyatun hadisatu sinni in banda kasancewa ta yarinya ce karama mai karamin shekaru akwai kuruciya tanamu an ajini ahliha takan yi bacci ta bar kullu da za a yi waina ko gurasa na mijinta ko na mutanen gidanta fa ya tiddajinu fa ya kulu har wata ƴar karamar dabba aka ce addajin aslan shine pet pet irin dabba da ke yawa cikin mutane kyanwa ko talatalo ko rago ko akuya to amma anan ana nufin akuya wadda ba ta bin ƴan uwanta kiwo ita ce addajin mai zagayawa a cikin gida za ta fi kiwo bayan gari ana barin ƴan ƙananan dabbobi ba za su iya zuwa kiwo ba to irin wannan dabbobin da aka bari fa ya akulu sai zo ya cinye wannan ya faru ne a aikace kamar da ina wata riwaya ta ce abinda kawai zan iya tunawa ta taɓa mini wanda ban ji daɗi ba shine na gama haɗa ƙullun da za a yi abincin mutanen gidan nan sai na ce mata don Allah hajjiya ɗan duba mun barin je makwabta an so bakin wuta yadda ya zo a wacce rewa tana cikin sai muslim ta ce kafin dawo kawai ta yi bacci abinta awaki kuma sun shanya sun cinye ƙullun ta ce wannan shine ko abin da ta taɓa wanda ya bana haushi kamar kamar kya ce wato abin ya tsaya mata a rai ta rasa da me za ta faɗa wanda za ta soki Aisha da shi ko tunda cewa Aisha ta taɓa yin abin rashin kyautawa amma kin gwanna asalatan ai bai da alaka da rage mata falalar da ake batu game da iffa ba shi da alaka kwata-kwata qalat tace fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min naumihi shikenan inji Aisha take cewa shikenan sai annabi ya kwanta bacci ya tashi fasta'adhara min Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wa huwa ala al-minbar sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya minbari yayi hudu ba innal hamdalillah kaza kaza kaza fa qala yace ya ma'sharal muslimin man ya'dhurini min rajulin qad balagani azahu qad balagani azahu fi ahli yace ya ku jama'a wane ne wanda zai mun uzuri game da mutumin da cutarwarsa ta kai kan matana wannan yana nuni zuwa ga wato abinda za a yi na damuwa na takaici in ya shafe ka kai tsaye ka fi jin takaici in aka ce yanzu ga wata ya ta yi cikin sheki duk mutanen kirki za su ji haushi amma ji haushinsu ba zai kai na babanta da wanta da kaninta da wanda zai aure ta balantana ko mahaifiyarta ba su za su fi kowa damuwa saboda su ne ahalinta ya shafe su kai tsaye mu sai dai mu taya su bakin ciki mu sauran mutane da takaici ko kuma mu shiga gulma mahala to haka kuma idan wani abin farin ciki ne ya faru babu wanda zai ji shi kamar wanda ya shafa kai tsaye ko da haka wannan abin duk wata musulma an tai wannan annabi zai ji takeici sallallahu alaihi wasallam domin duka musulmai al'umma shi ne amma wannan ya shafi matar shi ne yace wa zai muni uzuri game da shi to me ma'anan wa zai muni uzuri fasara ɗayan uku ma'ana wane ne zai muni bayani in fahimci me wannan mutumin yake muni wai me na mishi ne wa zai fassara mun dalilin me yasa yake shiga mutunci na haka shine manyi azurini ko kuma manyi azurini wane ne zai ainihin wato a bani uzuri idan na sa aka hukunta mutumin nan shin za ku ga cewa ban yi laifi ba za a ce gaskiya ne shi ya fara abinda na yi babu laifi manya azurni wane ne zai taya ni intikami akan wannan wa zai ɗauka mini mataki akan shi ya hukunta mini shi iya yana iya ɗaukan waɗannan fasarorin amma abin da ya biyo baya yana nuni zuwa ga wannan na ukun sabai suka fahimta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fata wato akwai wanda a cikin ku zai dauki dawainiyar hukunta mini wannan bawan Allah a bisa wannan cutarwa da ya mini ni da iyalaina shi ma nan mai azuri wa ma sai ce wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira na rantsi da Allah ni ban san wani abu game da matata ba in banda alkhairi wala kad zakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira kuma san ambaci mutumin da ban san komai game da shi ba sai alkhairi wannan kada ya ishe ta shaida daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mijinta cewa alheri ya sani kawai game da ita wa ba yadkhulu ala ahli illa mai kuma wannan mutumi baya shiga wuri na bai shiga gidana sai tare da ni yana daga cikin al'adan mutanen kirki a da ba sa shiga gidan matan aure sai tare da mijin matar yau ba mutum bai zuwa kawai dan wai shi aboki ne ko kanin miji ne ko wani wai abin nan ne wani ma dan anguwa ne kawai kawai sai ya shigo gidan matan aure ya fara magana da su wannan a yanzu ne da aka barikance da yawa ake ganin wannan amma tun a jahiliya ba sa yin haka an tara yana waka ba jahili ne yana cewa haka yake cewa wa aghuddu qarfi ya in badat li jarati hatta tuwari ya jarati ma'awaha yace in nimru'un samhul khaliqati majidun la utbi'un nafsan lajuja hawaha agsha fatatal hayy inda haliliha wa iza gaza fil jaishi la agshaha yace ni ina zuwa gum matar anguwan nan ne ma'a haliliha ko inda haliliha tare da mijinta kawai in ya gayyace ni mu je mu ci abinci ko mu shiga mu fito wa iza gaza fil jaishi idan mijinta ya tafi yaki a cikin sojoji la agshaha bana zuwa gun wata mata bana yin kwarto kenan kwarto shine wanda mutum zai tafiya wani ya zo ya taya shi kula mai da matan shi ya ce wa abubu tsarfiya in badat liya jarati ya ce kuma ina rinsa idona idan wata ‘yan budurwa ta makwabta ta zo wucewa sai ya rinsa idon shi wannan kama ya sa alkur'ani ba ya ce hatta tuwari ya jarati ma'awaha har sai wani yarinya ta makwabta ta wuce abinta ba zan sa ta ji tana harɗewa ta ji kama za ta faɗi ba ya ce in nimru'un ni mutum ne wanda samhul khaliqati mai saukin hali majidun kuma nagari la utbi'un nafsal lajuju nafsal lajuja hawaha bana biye ma raina wata take riya min abubuwa iri daban-daban bana biye ma rai bana biye ma son zuciya a shahidi shine a mutanen da ba sa shiga gidan matan aure ci tare da mazajen matan auren wannan kuma shine hali na kirki domin zai kore duk wata riba duk wani kokwanto kuma zai katange duk wata kafa ta shedan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana maza shiga inda mata suke ya hana su cikin hadisi tabbatacce yace a a faqama sa'd ibn mu'adh sai sa'd dan mu'adh sai shi ma ya miƙe aku bani abdul ashhal dangin banu abdul ashhal haka ce aku wato dan kabilar su kaman akha adin akha adin ai dan kabilar adawa mun gane yawa to wannan bawan Allah sai miƙe faƙala ya ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana a'adhiru minhu ni zan maka maganin shi ya manzo Allah fa in kana min al-aus idan cikin ausawa yake darabtu unqahu ni zan sare maka wuyansa wa in kana min ikhwanina min al-khazraj idan ko cikin khazarzawa yake amartana fa fa'alna amraka to ka ba mu umarni in ba cikin danginmu ne zuriyarmu ba to sai abin da ka ce mu yi amma idan cikin danginmu ne 'yan zuriyarmu mu mun sa abin da rami to wannan ma akwai wata iskali wannan bawan Allah Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari ya mutu ne tabbas ya mutu ne bayan Quraiza shine wannan da hadisi sai Muslim yake cewa ihtazza arshur rahmani min wafati Sa'd shine kuma wanda aka kawo shi akan jaki din nan yi musu hukunci su banu qurayza domin sa da muhalafa da shi yace a daga haba duk wanda babu gemu haba shi a kyale shi wanda ya gemu kuma a kashe shi to wannan raunin da aka ji mishi a Khaibara raunin ya wanzu a jikin shi har zuwa qurayza ya zauna a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jinya bayan qurayza bai kai mako guda ba ya rasu wanda shine har ana ganin jini yana gudana jinin ciwon shi yana gudana ana gani a cikin daga cikin dan ɗakin da aka mishi a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kissa kuma sai bayan Quraiza aka yi ta daka shi ma wannan akwai sarkakiya a ce mutumin nan ya mutu kuma a ce da shi yake wannan magana a nan wajen ko mun gani daka nan malamai suka kai suka kawo tun daga kan wato kamar yadda wancan yake tun daga kan Ibn al-Jawzi zuwa su Khatibul Baghdadi zuwa su Ibn Hajarin zuwa malaman nan na yanzu suka yi magana suka kai suka kawo cewa lallai sa'adu ya mutu bayan ƙwaraiza ƙwaraiza kuma an yi shi ne a zulƙada na shekara ta biyar bisa magana mafi inganci yanzu kuma muna magana ne a shekara ta shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka lallai ba sa'adu dan mu'ad bane wani ne dai zamu zo mu ji bugun da aka yi akan kowa ne kaman wancan zancen ne na tsallake shi saboda yana da ba nan ne asalin mahallin shi ba akwai kuma magana da yawa akan shi a cewa abinda Aliyu ya faɗa ɗin can ya ɓata wa Aisha rai sosai kuma ta riƙe shi da abin tsawon rayuwa ta yi ma har ba ta faɗan sunan shi to lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya rashin lafiyar mutuwa an shigo da shi ɗakinta haka kuma san da ya rasu an mishi wanka to ta zo ta ce da Abbas da Al-Fadl ibn al-Abbas da wani mutum sune suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan to wannan mutumin sai ibnu abbasin ya ce ma urwa da ya roto daga aisha ta gaya maka waye wani mutum din ce ba ta gaya mace to aliyu ne kaji saboda wannan abu da ya faɗa shi ne fata kulle shi kullalliya tsawon rayuwa to wannan magana ita ma akwai sarƙaƙiya a kanta shin ya tabbata aliyu ne ya ɗayan wanda ya riƙe annabi ɗin nan ko ba shi ba ne akwai riwayoyi da suke nuna ba aliyu ba ne kamar riwaya guda hudu ne suka zo a wajen da aka yi buna hadirin sai yake cewa abinda riwaya take nunawa riwaya suke nuna idan an hada su shine da aliyu din da wasu mutane sun dinga karba karbar rike shi kamar yadda zaki ga an dauko gawa wanda suka fara dauko ta alaba su za su isa da ita ba wannan ya kama wannan ya kama har aka yi da za ka yi to haka mara lafiya in yana da gata yanzu aka ci za saka shi a mota a kai shi asibiti to kowa da 'ya'ya da sirikai da makwabta kowa na so ya taimaka a taya a yi maza a tafi da shi ko to zai zama a wani lokaci suwa da suka rike shi a wani lokaci kuma haddawa ne a wani lokaci kuma haddawa ne da haka zai fita daga wannan sakakkiya malamai ne na hadisi waɗanda suke wato ba su da wasa wajen kokarin tantance abubuwa Allah ya saka musu alkhairi shine yace a a da ya faɗi haka a sai fa waqama rajulun min al-khazraj sai wani mutum daga khazrajawa su kabilar su wato ubay dan salud din wa kanat ummu hassana ibnata ammihi min fakhidhi uwar Hassan dan Thabit ta kasance wato cousin ɗinsa ne ibnata ammihi uwar Hassan sunanta Al-Furai'a bintu Khalid sahabiya ce mutum ya kirki Allah ya kara mata yadda to ta kasance wannan mutumin da ya nike ita cousin ɗinsa ce min fakhidihi ibnata ammihi min fakhidihi abinda ake nufi da fakhiz wato larabawa suna da yadda suke lissafin dangantaka kabila kabila akwai sha'ab aka ce sha'ab shine wato al'umma ta riga ta zama gari guda daga sha'ab sai kabila sune ƙasa da sha'ab daga alkabila ake samun fasila haka ce kabila misali yanzu mu dauka bari mu kwatance da yanzu kamar nan gaskiya layout in a ce duka al'umma ɗaya ce dangi ne ɗaya to za a iya ce musu sha'ab a ce duka suna koma zuwa ga jinsi guda ne kin ga dole za a iya samun gida guda ɗari hala a wajen nan ko duka to a ce duka al'umma ɗaya ce to za a iya ce musu a ce sunan su sha'ab to in ba su kai haka yawa ba kafin yawan su yawa haka suna matsayin kabila to daga cikin kabilan nan idan wasu suka ga sun yi yawan da bari su ware su sake nashi a wata sabuwar kabila sunansu fasila kamar da akwai babban gida wane ya yi aure wane ya yi sake yin aure sun cika wurin na baya idan suka zo su fara fita waje suna yin gidajensu ko ko suka samu wadata ko suka sun kuntata ko wani dalili to kinga shine sun yi infisali kenan sune fasila to daga fasila za kuma ya samun umara asalin umara shine kaman sasa wasu dangi a wani sasa ko wata riga to daga nan kuma sai kiza an ce batsan kiza an ce batsanu fulani batsanu fulani to mafi karanci daga batsan din nan shine fakhis cinya da kika sani cinya wannan ta tsakanin kwankwaso da kafa me yasa suke cewa idan aka ce cinya ana nufin taron wasu dangi na kurkusan kusa wanda ma suna iya ganin tsaraicin junansu ba su ma damu ba yi za ka yi ta'abiri da fakis kamar yadda dai bahaushe yake faɗa a hausa irin ta da akwai za ka ji an ce dangin walki dangin nono banil allat da banil khalat dangin nono su ne 'ya'yan mata kenan ko dangin walki 'ya'yan maza cousins to wannan ɗan uwanta ne ibnu ammi ne ta irin wannan dangin dangau ɗin shine ma'anar min fakhidhi wato min qaumi wa huwa sa'd ibn ubada wa huwa sayyid al-khazraj mutumin da ya mike shi ma wani babban sahabi ne sa'd dan ubada sayyid al-khazraj qalat aisha take cewa wa kana qabla dhalika rajulan salih wannan bawan Allah mutumin kirki ne daga cikin ashabul bai'atul aqaba daga cikin wanda suka taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yana nufin daga cikin kamar da Umar yake faɗa cewa mafi hankalin mutane shine wanda ya iya baiwa mutane uzuri akan abubuwan da suka yi yanzu Aisha tana bashi uzuri ne saboda abin da zai faɗa anan bai da dadin ji kuma mutumin kirki ne wanda yana mutumin kirki yana iya samun zamiya ko wani abu ya jashi ko wani kabilanci ko wani sarrai ko wani fifikon wani abu da yafi mushi ɗayan walakin ihtamalathu alhamiyya tace amma kabilanci ne ya ja shi kabilanci ya da hadari jama'a yana iya jan mutum ya zamar da shi fa qala li sa'd ibn mu'adh sai mike ya ce ma wannan mai irin suna na shi kazabta ƙarya kake da amrullahi na rantse maka da Allah ƙarya kake baka isa ka kashe shi ba la ta qatulu wala ba za ka kashe shi ba ƙarya kake wala ta qadiru ala qatlihi kai baka isa ba kai din banzanka baka isa kashe shi ba fa qama usayd ibn hudayr sai wani babban shi ma usaid ibn hudayr ɗaya daga cikin musulmin farko a madina wannan musulmi ne daga cikin musulmin farko manzo Allah sai yana girmama shi sosai wa huwa ibn ammi sa'd ibn mu'adh shi kuma cousin din wancan da ya fara magana ne fa qala li sa'd ibn ubada sai zai goyi bayan dan uwan shi kawai yanzu yanzu ya zama kowa na goyen bayan nashi ne kawai yace kazabta al'amrullahi kai dai kake ƙarya na rantse ma da Allah lallaqtu lanahu wallahi sai mun kashe shi kai baka saka hana kashe wani ba an ce za ka kashe shi ba ne mutum abu ya rikice ba ku duba hadarin kabilanci yanzu jama'a da hadarin wato mutum ya sa kabilanci a cikin ma'aunan shi ya ce ƙara da cewa fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin kai dai munafiki ne kana jayayya ne kana goyon bayan munafika ya mun sani yayi ma'ana yanzu kamar ya kafirta shi ba kenan domin munafikai a wancan lokacin kafirai ake nufi inda Allah ya faɗa ƙarara idan ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibina lakadhibuna ba su gaskata manzo Allah ba ba kafare kenan ba to yace mishi kai munafiki ne wannan yana daga cikin abin da za a dauka a cikin nan shine matsalar at-takfir bit ta'wil da hadisi ya ce wanda da ya jefa dan uwansa da kalmar kafirci za ta koma kan ɗayan su to amma idan da tawili ne za ta iya faduwa yanzu wannan ya kafirta shi ne da tawili da kuma cewa wanda diye magana cikin fushi to ba a itibari da ita magana wanda zaka cikin fushi ba a itibari da ita sai in tana da wani lazimi na uqud kasuwanci yan tabawa da kuma musamman saki da zaka ga galibi mazaje suna kawo wannan zari'a Allah ya gata mala an samu matsala ne fushi ne na furta kalmar saki sai a ce to dama ai fushi fushi dama shi ke kawo saki ana saki na ana da lafiya ai dama sakamakon fushi ke kawo shi ko ko ko ana da lafiya ko zaka ce bari na ce na wallahi na yi ai na na na shaɗanta ko na ce gari ne da sallame ki da ka ga wannan cek ɗin ki je ki kai ba wanda zai yi haka sai in wani abun yaya biyo baya shedan ya shiga kamar da yake cikin hadisi shedan yana so dama ya san yadda zai ya shiga gida ya kurda ya kurda ya kashe aure zaka idan mutum ya fushi ya saki sai dai idan fushin ya gusar da hankalin shi yanzu ɗaya suke da mahaukaci kenan to mahaukaci kuma dama rufi alƙalamu anhu amma dan gama garin fushi wanda mutum zai yi ya dawo ya huce ya nadama abin da ya yi to zai biya bashin abin da ya nadama zai biya farashin abin da ya nadama dama duk mutum idan ya fushi idan yana da hankali to shiru ya kamata sai annabi ce in kana tsaye ne sai ka zauna sai ka in kana magana ne sai ka shiru sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ka tashi ka bar wajen wannan shine hankali idan kai fushi amma in kai fushi ka bari shedan ya ci gaba da tsaburar ka kana fadan maganganu to in dai ko kana da mutunci daga baya sai kai nadama su in baka da mutunci ne kuma shine ko ka dawo haicinka sai ka ci gaba da murna cewa ai nayi kaza ba to ya tashi ya ce mashi kai munafiki ne wannan zance ne na at-takfir bit ta'wi ba za a yi itibari shi ba fasara al-hayyani al-aws wal khazraj sabon da ke wurin kawai suka fashe zuwa kungiya guda biyu kowa sai ya bi yan gidansu kowa ya bi kabilarsa kawai aka fara hayaniya ta ta ta ta ta ta ta hatta hamu an yaqtatilu ha bai kusa zama yaki kowa sai ya duba sa'an shi ko abokin garawar shi ko wanda dama yana jin haushin shi kawai ya fara nuna mai yatsa shi ma yana mai mishi wani kuma a samu masu hankali sa ta shiga inda mun yake cewa abin nan free fight for all idan fada ya kaure tsakanin dangi biyu ko an zo da nufin sulhu tsakanin miji da mata kowa ga yan uwan shi rikice rikici shikenan sai kowa ya tashi goyi bayan dan shi ba haka ake yi ba a fara zage zage a fara nunu ne a fara zakulo gorace gorace to irin wannan suka fara yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'imu al-minbari falam yazal yukhaffiduhum hatta sakatu wa sakata annabi bai gushe ba yana ce musu kai ku yi shiru ku yi shiru har sai da suka yi shiru bai kyale su ba saboda wannan abin da suke ba daidai bane bai dace ba amma jarabawa ce ta same su wannan kuma yana tabbatar mana da cewa dabi'a ta wani wato wani al'asara wani san kai baya rabuwa da mutane kamar da Allah subhanahu wataala yake bada labari waman yuka shuha nafsihi ulaika humul muflihun ansaru ne fa waɗanda suna iya ɗaukan abubuwan su ba wasu wai suna alam fusi walau kana bi khasasa amma je da suka sai dan adam yana da wani some element na san kai ko san zuciya ko san nashi duk dan adam baya rabuwa da wannan kamar yadda almuallimi yake faɗa a cikin littafin shi abin nan تعليم الخطيب سوري بما ساكو في التنكيل لما في تعليم الكوثر من الباطل yake faɗa cewa ya ce shi ya lura har a harkar malanta idan ya tashi yin bincike idan yana da wani abu wanda ya riga ya sani to duk binciken da zai ya dinga yana Allah Allah ne ya samu dalilin da su goyi bayan wannan abu ko da in fa ya ga akasin haka zai yarda to amma dai ya fi son ya fi farin ciki da ya ga abin da yake misali yanzu yanzu misali duk wanda ya ɗauka cewa sanya niƙabi wajibi ne to duk da zai magana a kai to Allah Allah yake ga ina hadisan da suka ce na wajibin ne ko da a ce yana da yadda da cewa in ya gano ba wajibi bane zai bi amma ran shi ya riga ka kata ga wajibin nan to yana so kamar da kika san misali saurayin da kike so zaki aura in kika je yin istihara ba za ki iya tsayawa a tsakiya tsab ki ce kin bawa Allah zaɓi ba za ki dangane to Allah dai ya sa dai akwai alheri dai a cikin zaɓen shi ko wala ta milu kullal maili yana ɗan karkata haka ɗan karkata ba haka bane haka ɗan adam yake to wannan baka taɓa raba ɗan adam da wannan kar kai ma a camta za ka ɗan adam da wannan da wannan sarra da wannan sarra in kika je gurin yayan ɗalibai kika raka ƙawarki ta je yayan ɗalibai kuka je makarantar ƴaƴanku ɗanta shine na ɗaya za ki mata murna ko amma a cikin ranki kin fi so a ce ɗanki ne ya ɗayan ba zo da ki gaya mata ba saboda mujamala amma da cika ina ma dai basiru na ne ya ɗayan nan wallahi ina ma dai shine ya ɗayan nan wannan ma hala akwai ma munafurci wallahi hala ma rage mishi baki akai shi da ba shi ke cewa wai da gidan wasu gara gidanmu da ɗakin wasu gara ɗakinmu duk da abin wani gara abinka to ɗan adanci ne wannan da aka kowa sai ya koma ya goyi bayan danginsa aka ta wannan fitina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga ce musu ku yi shiru ku yi shiru wannan ya nuni zuwa ga dahayan yadda ake ya kamata manya a wajen sahana ta kar su bari a ce to mu marasa da zamu ku yi abin da kuka ga dama ai kokari a hana qalat aisha take cewa wa bakaitu yawmi zalika na ci gaba da kuka wuni na biyu kenan yanzu la yarqa'u li dam'un hawaye baya tsayawa wala aktahilu bi naumin bana yin bacci wa asbaha abawaya indi gari na wayewa iyayena suka shigo ɗakin da nake wa qad baqitu laylataini wa yawman la aktahilu bi naumin hatta inni la azunnu anna al-buka'a faliqun kabidi tace nayi dare biyu kenan da wuni daya daren da taje gidansu ta kwana aka wuni aka sake yin dare kin ga dare biyu da wuni tsakankanin su tace ina ta kuka ina ta kuka har na tsammanci cewa kai kada fa kuka ya ragargaza mun hantata faliqun zai lalata mun hanta fa baina abawayya jalisani indi wa ana abki iyayena suna zaune a wurina ni ko bani da aiki sai kuka ista'anat alayya imra'atun min al-ansar sai wata mata cikin ansarawa ta ƙwanƙwasa ƙofa ta yi sallama ta shigo ibn hajarin yake cewa lam aqif alasmiha duk irin zakula-zakula ibn hajarin yace ban gane wata mata ce wannan ba Allahu a'lamu wace ce ita ta yi Aisha bata ma iya tuna sunanta ba dan zamu zo mu ji cewa ta kasa tuna sunan baban Yusuf ba shine Annabi Yaqub alayhi salam ta kasa tuna sunan shi saboda mutiya cikin tashin hankali akwai abubuwan da bai iya lissafa su daidai ta ce fa'azintu laha na ba ta izini fajalasar tabki ma'i sai kawai ta zana ita ma ta fara kuka ciwon yamace na yamace ne ko ba haka ba ta dinga taya ta kuka suna ta kuka suna ta kuka fa bayyana na hannu ala zalika da khala rasulullahi sallallahu alaihi sallama fa sallama sun majalasa walam yajlis indi mundu kila ma kila qablaha sai ga annabi sallallahu alaihi sallama ya sallama ya shigo ya nemi ya zauna ta ce tun da aka faɗa abin da aka faɗa ina annabi ya taɓa zama a kusa da ni ba sai yau munzu ƙila ma ƙila tun da aka yi wannan an ce kacan ƙabla ha to wannan haɗin damiri ne da ya udu ila ma lam yuzkar sai a ƙaddara walam yajlis indi walam yajlis indi jalsatan منذ قيل ما قيل قبلها أي قبل هذه الجلسة كمان غاني bai zauna a wurina ba tun da in ba yanzu ba wani bai zauna walaƙad labita shaharan layuha ilaihi fi sha'ani kuma ga shi wata guda ba mushi wahayi ba akan wannan al'amari shi ma bai sanya zai ba fata shahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya zauna sai ya fara inna alhamdulillahi kaza kaza kaza kamar yadda ya saba alaihi salatu wassalam thumma qala sannan yace amma ba'du ya aishatu fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza to aisha kina da ji gaskiya al'amarin da ya faru shine an ce kaza an ce kaza an ce kaza fa in kunti bari'atan abinda nake so da ke yaki aisha in kin san baki aikata wannan abun ba fa sayubarri'ukillah ki kwantar da hankalinki Allah zai barrantar da ki wannan yaqini kenan irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kunti al almamti bi dhanbin idan kuma kin almamti kin afka ma wani zinubi fastaghfirullah wa tubi ilayhi ki nemi gafara Allah ki tuba zuwa ga Allah fa innal abda idza atarafa bi dhanbin thumma taba taba Allahu alayhi manzon Allah kina sallallahu alaihi wasallam yace in kin san kin yi almamti allamam shine wato zunubi wanda mutum ya yi shi yau ya tuba wata rana kuma can sai ya ƙara yi kuma sai ya ƙara tuba shine allamam ko kuma zunubi babban zunubi wanda mutum zai taɓa yin shi sau ɗaya ko sau biyu sannan tsawon rayuwar shi tana damar shi ana ce mishi ma allama shi sa Allah yake cewa allazi ne tarbu na kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam ay azzambul azim yalimmu bihil insani marra ba'da marra zai yi shi wata rana ba zai sake shi ba shine akasin almusir almulim da almusir wanda kullun aikin shi kenan ma'ana akwai wanda sai in an je biki ne kawai yake shan giya shi ba ɗan giya ba ne sai dai ta bikin ya ga ta banza zai sha kuma shi ba ɗan gidan rawa ba ne amma aka je rawa ranar bikin ya ga 'yan mata zai taka za su shiga cikin su da 'yan matan amarya da samari abokan ango za a ɗan tattaka haka daga baya kuma in sun jan kira sallar isha kuma su ta sallah to wannan shine mulim kenan wannan yana da sauƙin al'amari shi sa irin wannan zinuban tuba tana kankare su a hakanan tsayi da sallah ma na kankare su kamar da hadisi suka nuna akwai abubuwa da dama da suke kankare zunubai ibn taymiya ya kawo su kamar guda tara a cikin iktida'u siratal mustaqim akwai tuba akwai kaffara da mutum zai yi akwai kuma wani bala'i da zai auka maka a cikin rayuwarka ko dukiyarka ko wani abu sannan suna nan dai da yawa har guda tara to yanzu wannan idan ake ce ma gaskiya mai daci tun shi annabi wannan wa'azi yake mata saboda kuma annabi aikin da ya yi duniya kenan wa'azi kuma akwai mutumin da annabi yake so ya tsira babu kamar mutanen gidan shi domin an ci mishi wa anzir ashiratakal aqrabina mafiya kusanci da shi su ma mata an ci musu wadhkurna ma yutla fi buyutikunna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mata wannan magana amma sai wannan magana ta mata daci fiye da kowace ta yaya ma har zai yi tsammanin akwai yiwuwar ma a ce wai ta yi wannan abu falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maqalata sai da annabi ya gama wannan wa'azin nashi qala sadam'i ce sai hawaye na kawai sai naji ya dauki bakin cikin yanzu yafi karfin na kuka kuma hatta ma uhissu minhu qatara har bana jin ko dugo ido na ya bushe wa qultu li abawayya nace wa iyayena ajib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li abi nace babana ajib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma qala ka amsa wa manzo Allah abin da ya faɗa malamai suka ce wannan nuna halaccin daukan lauya wannan din nan yana nuna ga ka kai ne mai laifi ko wanda ake tuhuma ko wanda kake da shari'a sai ka sa wani ya wakilce ka annabi ce mata a ke nake so ki magana ba ko mun gane wato ya karrara ta akan abun ta ce babanta ya bata ya bada amsa yana nuni kuma idan ka shiga cikin wani bala'i to kana buƙatar taimakon dattawa saboda shekarunsu da hankalinsu da daɗewarsu a duniya zai taimaka maka shi kuma baban nata sai ce sai ce mata mene sai yake ce mata wallahi ma adri ma aqulu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na rantsa miki da Allah diyata ni ba sa abin da faɗa ba wallahi mana idan bala'i ya kai bala'i to shiru ya fi idan matsala ta zama ta da sarƙaƙiya mu kiyaye wannan akan komai to kai shiru larabawa suke cewa man samata naja wanda yayi shiru ya tsira falyakul khairan aw liyasmut sai tana baka ce ni ban sabun na fara ba fa qultu li ummi sai na ce wa mahaifiyata ajibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake ummu ruman ki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amsa ke ki amsa mini ita ma sai ta ce ta ce wallahi la ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na rantsi da Allah ban san amsa da zan ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama fa qultu wa ana jariyatun harithatu sinni sai ni na yi magana da kaina ta ce a lokacin kuma ni yarinya ce karama mun ji a baya shekarunta a wannan lokacin sha hudu ne ko sha biyar la aqra'u min alqur'ani kathira a lokacin ban haddace qur'ani da yawa inni wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadha alhaditha hatta istaqarra fi anfusikum wa sadaqtum bi tace na rantse muku da Allah na sani wannan zancen kun ji shi ya maimaita ya shiga cikin zukatanku kuma ya zauna a zukatanku har kun kusa gaskata shi nuni zuwa ga cewa magana komun muninta da ƙaryarta in ana ta yayatawa ana ta kamfen ɗinta mutane za su gaskata ko kuma bil ahara mutane za su sallama su kasa ƙaryatawa wannan kuma da gaskiya abinda mutane suke amfani da shi wajen yayata manufarsu talla ko sai da wani ɗan siyasa ko sai da wata haja ai ta faɗa ai ta faɗa ai ta maimaitawa a manna a can a manna a can har sai kowa ya zama kamar ya sallama da 'yan siyasa da shugabanni da masu sai da kayayyaki business suna amfani da wannan hanyar ta yaya ta abu ko ba gaskiya ba ne a yi mishi wani wato packaging a yi ta kawo mutane shi har mutane su karɓa ba su san abin da su karɓa ba to da haka kamar larabawa suke cewa man dawo makar albabi walat to haka kuma mutum kamar da muka ji a baya idan mutum yana son wata mace zai aura kawai ka ta ce mishi a'a ya bari sai ya tanaci har za ta yadda wata rana ya ta mata kyautatawa ya ta kyautatawa ya siya iyayenta sai ta yadda shi kenan da kannanta biyu biyu ya siya su sai su mai kamfen ma kawai aka ce ba a san ka kawai ka zuba baki ka ce kika jo kin yi asara kai ne asararre kai kai asara ba za ka iya samu abin da kake so ba da haka wannan yana nuni zuwa ga wato hani game da ya haɗa ƙarya saboda in ka yaɗa ta za ta zo ta waye gari ta zama kamar gaskiya mutane su kasa tun kuɗi ta ce mashi kun ji wannan zancen ya shiga cikin zigatanku wa saddaqtum biyu kun amsa wala in qultu lakum inni bari'atun in nace muku ban yi ba la tusaddiquni ba za ku gaskata ni ba wala in itaraftu lakum bi amri in kuma nace na yadda nayi wallahu ya'lamu anni minhu bari'a in nace nayi Allah ya san kuma ban yi ba la tusaddiquni sai ku ce kun yarda da gaskiyata fa wallahi ta ce na rantsi da Allah la ajidu li mathalan la ajidu li mathalan wala lakum illa aba yusuf hina qala fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun ta ce wallahi tsakanina da tsakaninku ba abinda nake ganin kamana sai kaman baban annabi yusufa da kuma ku ku kuma ku ne kaman yan uwan annabi yusufa da waɗanda suka dawo suka ce an kashe shi kerkeci ya cinye shi mun san ba za ka gaskata mu ba wa ma anta bi'min lana wa lakum nasadiqin wa za'u qamisi ala qamisi dabin kadhibin kaza kaza kaza kaza suka zo suka yi da abin da su me baban yace karshe fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun dama baban yusufa yana da gaske mutane wanda an yi dirasa akan irin zurfin tawakkalin sa in kiga kanta sutu yusufa ba kiga wannan bawan Allah ya aqub komai nashi sai ya hada da Allah ya bunayya la taqsuru ayaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun tun daga nan ki fara karanta wannan ayoyin gaba gaba zaki dinga ganin komai zai fada sai ya ce sai abinda Allah yi amma sai Allah yi da yace ya bani yadkhulu la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min babin mutafarriqa sai yace mene ha me yace ku tuna mu wa ma ugni ankum yallahi min shay isa Allah yake cewa walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum a a a ma kana yugni anhum min allahi min shay'in illa hajatan fi nafsi yaquba qaba anan ne ma aka ambace shi da sunan yaqub din ko illa hajatan fi nafsi yaquba qada wa innahu la zu ilmin lima allamnahu walakin aksarun nas la ya'lam kun ga shi baba annabi yusufa duka gabobin nan a a tun daga kan tafiya ɗanshi da suka yi bata da zuwa da za su je nemo abinci da suka dawo suka ce an rike ɗan da suka dawo duka haka yake cewa da suka dame shi ma suka ce tafta'u tadhkur yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikina me yace musu ina ma ashku bathi wa huzni ila Allah duk komai sai ya ce shi dai Allah Allah kawai dogara da shi ta ka shi wannan bawan Allah misali ne akan dogaro ga Allah akan komai jibi irin shada'i din da ya shiga cikin su sai da ya makance wa bu yadda aynahu min al-huzni wa huwa kadhib idanun shi suka zama sun yi irin makantar nan ta je ido ya fari sal saboda bakin ciki da rabuwa da kanshi amma bai cire abin nan rai daga ganin dan shi ba dan haka da za su koma sai ya ce ku je ku zo mun da Yusuf ce har yanzu kai kana ganin Yusuf yana nan kuma sai Allah ya gaskata mishi haka to sai ta ce tsakanina da tsakaninku kamar tsakanin baban Yusufa ne da yayin shi dinnan suna ta mishi musu shi ke da gaskiya ya rasa yadda bai da su sai mika al'amari ga Allah yake cewa yake cewa fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun thumma tahawwaltu fattaja'tu ala firash tace sannan sai na juya kawai na kwanta tana cikin wannan magana da ta ji damuwa kawai ta fada kan garin ta ci gaba da barkewa da kuka wallahu ya'lamu hina idin anni bari'a Allah ya san na barranta daga wannan laifi wa inda Allah mubarri ibi bara'ati kuma na san Allah zai fitashe ni walakin wallahi ma kuntu azunnu anna Allah munzilun fi sha'ani wahayin yutla tace amma wallahi ban taba tsammanin Allah zai saukar da wahayi na Qur'ani a dinga karanta shi akan al'amari na ba nuni zuwa ga yadda mutum ya kamata ya dinga kallala sha'anin kanshi kai ya dinga ta'ali tace li sha'ani da sha'ani fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allah da fiye da amri al'amari na ya zama kankani a ce Allah yayi magana dan Allah yana magana kenan Allah yayi magana game da al'amari na walakin kuntu arju an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nawmi fi nawmi ruqya ina ta dai fatan ina ma dai ko a mafarki a nunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amari na yubarri'uni Allah biha sai Allah ya tseratar da ni ta hanyar wannan mafarkin qalat tace fawallahi ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masjidahu wala kharaja ahadun min ahlil baiti hatta unzila alaihi bari mu tsaya an an rasa gaba ne karatun yayi tsayi kace na rantsi da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar wajen ba wani daga cikin mutanen da suke wurin ba su tashi ba sai da Allah ya saukar da alqur'ani a wajen za a zo a ji bayani akan abin da Allah ya saukar ayoyi guda goma tun daga faɗin Allah innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum har zuwa ya ladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'malu bil fashai wal munkar wa la fadlahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim da kuma wala yatri'ul fadl minkum wannan ayoyi cikin suratul nuri su ne abinda Allah ya saukar ya barrantar da wannan tsarkakakkiyar baiwa matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha Allah ya kara mata yadda za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah